أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta juma'a 24 ga watan uku watan rabi'un al-awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam 1446 a ci gaba da karatunmu na daurar wannan littafi mai girma ta sharh sunna na al-imam al-barbahari rahmatullahi ta'ala alaihi wa ghafara lahu za mu tashi makara ta ɗari daidai a karatu na biyu insha Allah kuma na ƙarshe a cikin littafin zama na biyu ko za a ci karatu na hudu zai aina wannan ne to ba zai karanta an nasu koya an nasu koya
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال المسلم رحمه الله تعالى واعلم ان الدين العتيق ما كان في موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا قتل عثمان بن عفان وكان قتله اول الفرقه واول الاختلاف فتحاربت فتحاربت الامه وتفرقت واتبعت الطمع والاهواء والميل الى الدنيا وليس لاحد رخصه في شيء احدثه مما لم يكن عليه اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعوه إلى شيء أحدثه من قبل أحدثه من قبله أو من أو من قبل رجل من أهل البدع وهو كمن أحدثه فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع وأباح البدع وهو أضر على هذه الأمة من إبليس.
نعم.
ثم قال ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة وحقيق أن يتبع أو وحقيق أن يتبع أو وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. wannan bayani kusan yana da alaka da na baya a jiya ba a mance ba mun yi wata mulahaza cewa yana magana kan waɗanda suke kan abinda wato musulmai suke a kan shi zamanin abubakar da umar da uthman kenan abinda ya sa bai sanya sayyiduna ali ba saboda a lokacin shi an samu al'ahwa'u sun yawa bid'o'i da san zuciya ba ta ɓangaren wani sahabi ba Allah ya tsare su kuma ya kare su kamar yadda ibn al-arabi cikin al-awasim min al-qawasim yayi magaye bayani don dukkan wayannan bid'o'i da fitintunu babu wani sahabi da ya bada gudunmawa gurin assasa su ko kuma ainihin bujuro da su gurbatattu ne daga cikin tabi'ai da waɗanda suka kasance suna da muguwan manufa suka shigo cikin musuluncin kada su ibnu saba da sauransu koda a ce akwai bidiyoyi a zamanin su abubakar da umar musamman dai zamanin umar da uthman to mutanen a ɓakoye suke ba su yadda su fito su bayyana sabanin zamanin sayyiduna ali da ibnu saba ya kalli idan shi wato ainihin ya ce masayyiduna ali shi allah wani iya bibila khawarij suka kalli idan sayyiduna ali suka ce ya kafirta kaga wannan karara to daga ƙarshen khilafa ta sayyiduna Uthman daga nan ne bidiyo'i suka fara bayyana da firaq suka fara bayyana a matsayin firqa mai zaman kanta amma a zamanin su Umar da Uthman a farkon khilafa ta Uthman sai dai a samu maqalat na mubtadi'a su ko wayannan maqalat tun a cikin ainihin munafukai na wanda suke raye da sahabbai kamar su zulhuwaisara an samu makalat na bid'a kuma makala ta ainihin khawarij ita ce farkon makala wadda ta kasance mubtadi'a amma farkon firka firka mai zaman kanta to wato shi'a daga shi'a sai khawarij sai ka amma zance na ainihin wato musun kaddara wannan tun zamanin sayyidina Umar an samu su subayr suna da shi wanda mun karanta nan cikin shari'a amma ya zaman to firka kadariya mai zaman kanta wannan sai bayan sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu warda ina fata an ga bayanin da yayi na cewa mutumin duk da yake kira zuwa ga bid'a faman za'ama dhalika aw qala bihi faqad radda as-sunnah wa khalafa al-haqq wal jamaa'a wa abaha al-bid'a wa huwa adarru ala hadhihi al-ummati min iblis mutumin da zai kirkiro bid'a ya baza ta cikin al'umma ya fi iblis cutar da al'umma ni iblis idan ka zan mumini na kware Allah zai kare ka daga sharrin shi inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin wanda zai gushe dan ya san ya bu gabawa ne yafi wato gawaya kuma ya bi bata da ainihin wato tabewa amma wanda zai bu dan bid'a shi a ganin shi kan daidai yake a tsammanin shi kan daidai yake wanda yasa cutarwar ru'asa na bid'a tafi hadari akan cutarwa ta iblis sai ce wa man arafa ma taraka ashabul bid'i min as-sunnah wanda ya san muhimmancin sunnar da yan bid'a suka guje mawa kaga sanin muhimmancin sunnar da ba a tabbakawa sai kana karanta irin waɗannan littattafa littattafai na ainihin wato al-qudama littattafai al-atiq al-atiqa anan ne zaka san hakikanin addinin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabban shi akai idan har ka fahimci haka yanzu kamar karatun nan da muke duk wanda zai saurara da kyakkyawan niyya ya fahimta kuma da zuciya halartacciya zai fahimci mahimmancin sunna da kuma hadarin abin da yan bid'a suke kai da kuma irin girman asarar da suka yi da suka bar tafarki na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma faraqu fihi fatamassaka bihi yani bis sunnah فهو صاحب سنة وصاحب جماعة با ادعائي با التمسك دبن انتمائي دبن akwai da zai ce shi ahli sunna ne amma amaluhu amalul mubtadi'a wurin da wani zai ce shi musulmi ne wa ya'malu amalal kuffar hakan nan wani zai ce shi sunni ne ya'malu amalal mubtadi'a to da ka sai ce at-tamassuk riƙewa kankamewa har wuya makalkale ma sunnan nan sau da kafa binta daki-daki da wannan shi ne ahalus sunna kuma shi ne sahibu jama'a wa haƙiƙun an yattaba'a wannan ya cancanta a mai biyayya a cikin sunnar da yake kira zuwa gare ta wa an yu'ana a taimaka mishi in kaga mutum na da'awa ta sunna yana kace-kace da bid'a da yan bid'a da wato ainihin masu goyon bayan su baka barin shi ita wannan dagar shi kadai ka dafa mishi domin ka dafa mushi yana cikin cikar muwalatu cikar alwala'u wanda yake yana daga cikin ruhi na addinin musulunci wadanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce awtaqu ural iman alhubbu fillah wal bughdu fillah mafi karfin igiya da jijiyar da take rike da imani so dan Allah da kidan Allah wanda ga yana bin tsarin Allah dole ka so shi kin wannan haramun sun shi kuma ibada ce an fahimta wa an yuhfaza wannan a kiyaye shi da duk abinda ma'anar wannan kalma take dauka kiyayewa in ta hanyar ka dafa mai da dukiyar ka ne in wani ne zai cutar da shi ka bashi kariya wani abu makamancin haka wa huwa mimman awsa bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bil jama'a wa iyyakum wal furqa فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة aga jama'an nan koda mutum ɗaya ne inda yana kan jama'a ta sahabbai yana kan tsarin jama'a ta sahabbai ya zama shi kaɗai ne to shine jama'ar da aka ce a yi mai biyayya aka ce a ƙanƙame shi aka ce a bashi goyon baya aka ce a dafa mashi Allah ta'ala ya samu dace ai na'am أحسن الله إليكم فإما قال واعلموا رحمكم الله تعالى أن أصول البدع أربعة أبواب انشعب من هذه الأربعة اثنان وسبعون هوى ثم يصير كل واحد من البدع يتشعب حتى تصير كلها إلى ألفين وثمانمائة مقالة وكلها ضلالة وكلها في النار إلا واحدة وهو وهو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه ولا شكوك ولا شكوك وهو صاحب سنة وهو الناجي إن شاء الله na'am واعلم a رحمك- wannan magana cewa eh, wato usulul bid'a arba'a suna suna sa bid'a ta rafd ɗan shi'a ko sai murji'a sai ainihin ah, khawarij sa'annan sai ah, eh, al-mu'tazila ko al-mu'tazila wanda wayannan hudun bid'o'i da yawa suna shiga karkashin su ce mu'tazila jahmiya ta shiga ciki an gane ku da sauransu to kowace firqa kuma suna da makalat suna da maganganun su daban-daban da sun kai kusan 2800 kowace firqa aka tattaro irin kwabar da suke ciki sun kai 2800 wannan alawajin mubalagh wasu kila su wuce haka wasu su gaza daga haka wasu a wani lissafin sun kai a wani lissafin ba su kai ba da akwai maganar da za ta iya ɗaukan harsa da yawa za ta iya ɗaukan ma'ana kaza za ta iya ɗaukan ma'ana kaza to da wannan adadin ne sai ake cewa sun kai 2,800 kullu ha balala da kenan da karamar da babbar bid'ar duka bata ne wa kullu ha fin nari illa wahida wani sai ya ce ku yanzu kuna nufin ku kadai ne yan aljanna ce a duk wani- wanda ke kan tafarki na sunna tafarkin da muke kai shine dan aljanna ban ce ba ni dan aljanna ne amma ina sa rai amma duk wanda ya saba ma wannan tafarkin annabi ya ce dan wuta ne ai ba da matsalar ka ba da ni bane eh da wanda ya faɗa ni in kaga zaka iya rikici da shi ka shirya amma ni kawai isarwa ne kuma ala rasul illa al balagul mubin an fahimta ko هو من آمن بما في هذا الكتاب واعتقده من غير ريبة في قلبه هنا للتافي شرح السنة بايبان كان شيكي بايبان أكيد شيكي أنغاني أي باكا, باكا وسادة أكيدر كفو أنغانا تزكية النفس أما تفركن دكتي كي أتي بذاك يبيش با أتي بذاك يبو مسلنشي با مثالي أكوي أبن دي يبو مسلنشي babu shi ko ba abin da ya fi sunna ai mun ji cewa musulunci shine sunna sunna ita ce musulunci da zai zo a zancen bishir bin harith nan gaba to daka cewar da yake wato gaskiyan nan ita ce abin da ke cikin wannan littafi ba yana yaba kan shi bane yana yaba da kuma nuna maka yaƙinin da yake kai akan addinin da yake bauta ma Allah da shi tunda dai maganganun daga alkur'ani da sunna ne da a bisa fahimtar wa'innan da Allah ya tsarkake manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tsarkake su. Da haka sai ya ce duk wanda ya kankame abin da ke cikin wannan littafin babu wani kokonto a zuciyar shi babu wata shakka fa huwa sahibu sunna wa huwa naji insha Allah. Daga za a sa insha Allah saboda Allah kadai san abin da ke zuciya. Amma wanda dai ya bayyana wanda za mu je a gaba almasturu man satarahu Allah ولم تظهر منه المعصية ولم تظهر منه المعصية أو البدعة wanda bid'a shi bata bayyana ba ba dan bid'a ba kun gane ko wanda ta bayyana dan bid'a ne ko da a zuciya yana son ya zama ahlus sunna amma dai bayan da ya iya dan bid'a ne saboda mu da zahiri muke hukunci shi ko bin sunna ba iddi'ai ba kamar da muka ambata wanda ya kankame ta duk mustalzimat nata ya rike ya kiyaye to wannan ahlus sunna ne mu a gurin amma a gurin Allah fa Allahu a'lam Allahu a'lam amma mu dai a gurin mu ahlus sunna to da kai ce wanda yabi wannan littafi ya zama ahlus sunna shine annaji wato yana nufin abin da ke cikin littafin min usul usul sunnati wal jamaa al mustadallu alaiha min al kitabi was sunnati wal ijma' aka samu abin da yake ya dan saba ko lafazin da yake da harshen da mu ko wani kaza in an sauka daga lafazin an dauki wanda ya fi shi salama wannan ba laifi bane ko hadisin da yake bai tabbata ba an ajiye shi an yi riko da abin da ya tabbata da duk hadisan da aka kawo cikin littafin wanda ba su tabbata ba zaka ga galibi wato akwai asul na mas'alar da ya tabbata shi dai wannan hadisin bizzat shine ba za a yi dogaro da shi ba amma dai mas'alar ta tabbata da haka kenan yana magana dama kan mas'alar ne ba kan hadisin ba kun fahimci wannan na'am sallallahu alaihi wasallam ثم قال واعلم رحمك الله لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ مما لم يجئ فيه اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه لم تكن بدعه نعم واعلم رحمك cewa lam takun bid'atu لم تكن بدعه cewa wa'lam rahimakallah law anna an-nas waqafu 'inda muhdathati al-umur al-wuquf 'inda shay'i huwa al-imtina'u minhu al-imtina' kakin shi ba wai waqafu 'inda da ma'anar waqafa 'ala ba haka in waqafa ya ta'addi da ala to an shiga cikin abu amma ya ta'addi da an ba a yi shi ba ko an ketare shi kun gane ku a wa'lam rahimakallah malam muzakkir kana da sharhi na fauzan ko me yace a gurin karanta mana malaya
قال رحمه الله قوله واعلم ان الناس لو وقفوا عند محدثات الامور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجد فيه اثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن اصحابه لم تكن بدعه قال لو ان الناس وقفوا عند محدثات الامور معناه لو توقفوا عنها ولم يدخلوا فيها واقتصروا على السنه ولم يخرجوا عنها الى البدع لحصلت لهم النجاة لكن من تجاوز السنة وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صار مع المبتدعة ومع الفرق الضالة فلا نجاة إلا بهذه السنة التي تركنا عليه التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي
na'am ma'anar ta fito ko inan waqafu inda ma'anar shi basu shiga ba ciki da mutane za su rabu da wa'annan bid'o'in gabaki daya su yi watsi da su rahimallahu al-imam al-fawzan rahimahullah wa hafiza hafizahu Allah wa matta'ahu bi siha wa lam yatajawazuha bi shay'in basu ketare wa'annan bid'o'in da wani abu ma'ana basu shiga ciki sun kawo abubuwan da suka fita daga sunna ba walam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan mutane basu kirkiro at-tawlid al-ibtida' al-ikhtira' basu kirkiro maganganun da ba su da dalili daga cikin athar na manzo sallallahu alaihi wasallam ko sahabban shi ba to lam takun bid'atun bayan da za a samu bid'a da kaga bid'a wani ya kirkiro ta ai ba za ta kawo kanta ba wani shedani ne da ke tsaye a saman wayannan hanyoyin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana a gefen as-siratul mustaqim to su ne suke kawo wayannan bid'o'in su lakkana mawa wasu gurbatattun mutane daga nan kuma sai su ja kasan da Allah ta'ala ya kaddara su ja zuwa jahannam Allah ka shirya da na'am واعلم رحمك الله انه ليس بين العبد وبين ان يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله تعالى أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق شيء فسينا تكن واتو miza ta addinin musulunci babu guluwi a cikin komi ba a wuce gona da iri komi ana yin shi alal wasatiyya alal wasatiyya nisantar at-tafrid da al-ifrat shi sa ahl musulmi gabaki daya umuman su wasafan ne bain al-adyan bain tafrid al-yahudi wa ifrat an-nasara ifrat an-nasara hakan nan ako a cikin musulman ahli sunna wanda su ne na asali aka fidda kwari da ke cutar da shuka ko sai a samu na kirki da sauran kwari da ƙananansu da manya na yan bidiyoyi to kowanne da nashi hawa ɗin wani tafridi ne wani ifradi ne wannan wa'idiyya wannan wa'adiyya wayannan kaza wanda to zai ga ahli sunna sun tsaka da wannan sun kore kaddara wa Allah wannan sun kore ma dan adam mashi'a ahli sunna suka tsaya tsaka da suka tabbatar da kaddarar Allah da ta rigayi komi sannan suka ce dan adam yana da mashi'ar da ba ta faruwa kuma sai da izinin Allah subhanahu ta'ala haka a babun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ahlul baiti tsakanin wato ainihin shi'a da nawasib akan nan mas'ala ta imani tsakanin khawarij da mu'tazila da murji'a da kaza zuwa ga ahlus sunna dukkan su tsaka tsaki na'am
ثم قال وجميع ما وصفت لك في هذا الكتاب هو عن عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه رضي الله عنهم وعن التابعين رحمهم الله تعالى والقرن الثالث الى القرن الرابع.
ba magana shi ko daya a ciki maganganun magabata na'am sai dai sharhi kawai
فاتق الله يا عبد الله وعليك بالتصديق والتسليم والتقويض والرضا لما في هذا الكتاب ولا تكتم ولا تكتم هذا الكتاب ولا تكتم هذا الكتاب احدا na'am ولا تكتم هذا الكتاب احدا من اهل الفتنه فعسى يرد فعسى يرد يرد الله به حيرانا عن حي- عن حيرته أو صاحب بدعة عن بدعته أو ضالا عن ضلالته فينجو به فاتق الله وعليك بالأمر الأول آه، وعليك بالأمر الأول العتيق وهو ما وصفت لك في هذا الكتاب فرحم الله عبدا ورحم الله ورحم والديه قرأ هذا الكتاب وبثه وعمل به ودعا إليه واحتج به فإنه دين الله ودين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من انتحل شيئا خلاف ما في هذا الكتاب فإنه ليس يدين بالله بدينه وقد رده كله كما لو أن عبدا آمن بجميع ما قاله الله تبارك وتعالى إلا أنه شك في حرف وقد رد جميع ما قاله الله تعالى وهو كافر كما أن شهادة أن- كما أن شهادة أن لا إله إلا الله لا تقبل من صاحبها إلا بصدق النية وخالص اليقين كذلك لا يقبل الله شيئا من السنة وترك yi tarki ba ku
في ترك بعض في ترك بعض ومن ترك من السنة شيئا فقد ترك السنة كلها فعليك بالقبول ودع عنك المحك واللجاجة فإنه ليس من دين الله بشيء وزمانك خاصة زمان سوء فاتق الله zaman suqin idza qurina bil azminati al mutaqaddima نعم mafhum kuma la yati zamanun illa wallazi ba'dahu wa sharrun min daga wannan fakarar tana rusa asali daga cikin usul na ikhwan na muwazana a cikin aqida babu muwazana a ce to wani matsala nawa muka dace da shi- da shi a cikin ta ya yarda da istiwai ya yarda da kaza ya yarda da kaza bai yarda da maulidi ba bai yarda dan dai kawai yayi al-inkarul alani ko dan kawai ya dan awwala sifa daya ko dan kawai yayi kaza da ya fita daga sunna al-islam al-islam kullu la yatajazza mu fa ba mu ba Allah bane kun gane Allah ne zai ma mutum awo bainal hasanati was sayyi'at mu abinda aka umarce mu mu bi addini sau da kafa inda mutum yayi kore aka bayyana mai koren shi abinda yake wajibi ya sauka daga wannan kuskuren da yake in ya ƙi sauka to salaf abinda suka rayu a kai ƙyamata shi ake shahara shi ake raddi ake mushi inda a babin aƙida ne amma a babi ne na fiƙo kuma ya bayyana iya ijtihadin shi ne tun da shi ana ba da damar ijtihadi ga wanda yake da malaka ta ijtihadi din to wannan sai a yi- a ce ma'azur ne an samu saɓani hatta tsakanin sahabbai cikin masail na ainihin ahkam amma cikin aqida cikin manhaji to wannan babu zancen akalli ai an dace da shi a guri da yawa yanzu sai a mai uzuri wannan wato matafiya ce ta ta, ta ainihin wato ikhwan ikhwanul muslimin al-ikhwanul muslimin ba ikhwanul muslimin ikhwanul muslimin kamar yadda Sheikh Muqbil rahimahullah ya ce Mm. al-ikhwan al-muflisun na ba muslim ba ce arna bane amma dai al-muflisun kun gane ku daga shine ay hasanul banna yake cewa na'malu sawasiyatan fi ma ittafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna Eh, abinda muka dace to sai ayi aiki tare inda aka yi kuskure kowa ya kauda ya karya ne wallahi salaf ba haka suka yi wankan gawa wani yama dan bid'a aka ce shi ma dan bid'a ne zama aka ga wani yayi da kadari aka ce shi ma kadari ne za mu zo mu ji makamantan su a gaba duk wanda ya so dan bid'a ko yake zama da dan bid'a ko ya kaunaci dan bid'a ko baya ma dan bid'a raddi shi ma dan bid'a ne dole sai an yi raddi dole sai an yi raddi raddi asali ne babba da cikin usul na ahli sunna wal jamaa dole ne sai da raddi Allah ma yana raddi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raddi to wani addinin kai kake yi da ba za ka raddi dole sai da raddi sai dai kowa da salon raddin shi misali wani cikin karatu yake raddi wani kuma hoto zai kafe ya raddi wani ya gane wani risala zai yi raddi wasa'il na isarwa suna da yawa almuhim dai ka zama kana harrakawa karka je kai kwantan bauna ka yi likif an yi magana ka ce kai ahalin sunna ne da walaki gora a miya kaga goro cikin miya aisa shi akai akwai matsala da dalili to don haka kaga abin da yake faɗa a wannan fakarar ku fahimce ta da kyau daga inda yake cewa ainihin wato fa inna man intahala shay'an khilafa ma fi hadha alkitabi fa innahu laysa fi dinillahi laysa bi dinu billahi bidin wa qad raddahu kullahu kama law anna 'abdan amana bi jami'i ma qala Allah tabaaraka wa ta'ala illa annahu shakka fi harfin faqad radda jami'a ma qala Allah ta'ala mutumin da zai karyata harafi ɗaya cikin ƙur'ani ya karyata dukkan alƙur'ani ruwa kafir kama anna shahadata an la ilaha illa Allah tuqbalu min sahibiha illa bi sidqin bi sidqin niyyati wa khalis al-yaqin kadhalika la yaqbalu Allah shay'an min as-sunnati fi tarki ba'd wa man taraka min as-sunnati shay'an faqad taraka as-sunnata kullaha kawai eh ka yadda ka zadin sunna ne eh to me yasa baka yi gaba ahlus sunna ba baka sani bane to yanzu ka sani ka sani baka yi ba munafunci ne to ka tuba ba za ka tuba ba to la'ananne ne kai matsiyaci ne dan bidiya aka ki kun gane wannan babu sanya babu lakwalakwa babu lakulaku a cikin tafarki na sunna a tafarki na aqida akwai inda zaka yi mutum musamaha ya ci bashin kaka yafi wannan duk alheri amma cikin abin da ya shafi aqida ba kayan gidanmu bane ba na gidanku bane na Allah ne kuma Allah bai yarda da wannan nukunukun ba a cikin ta annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba daga kafa a matsala ta tauhidi ba sahabban annabi ba su taba daga kafa ba tabi'ai ba su taba ahli tabi'ai nagari ba su taba daga kafa ba haka duk wanda suka biyo bayan su da kyautatawa babu daga kafa in dai mas'ala ce ta aqida mas'ala ce ta sunna to nan babu sanya a cikin babu mujamala babu muhabatu babu hannu ya san na gida kowaye ya saba za a saba da shi duk girman shi duk matsayin shi kowane ne shi dan bai kai sunnar girma ba na'am al-mahab can da ya ambata al-munaza'a fil kalam jayayya da cece kuce shine yake ce kan nisance shi na'am أحسن الله إليكم ثم قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى وإذا وقعت الفتنة فالزم جوف بيتك وفر من جوار الفتنة وإياك والعصبية وإياك والعصبية وكل ما كان من قتال بين المسلمين على الدنيا فهو بدعة فاتق الله وحده لا شريك له ولا تخرج فيها ولا تقاتل فيها ولا تهوى ولا تشايع ولا تمايل ولا تحب شيئا من أمورهم فإنه يقال من أحب فعال قوم خيرا كان أو شرا كان كمن عمله وفقنا الله وإياكم لمرضاته لمرضاته وجنبنا وإياكم معصيته na'am zancen zancen waga mas'ala ce ita ma mai muhimmanci ba a shiga cikin fitina ko da misqala ta eh idan waqa'atil fitna falzam jawfa baitika da ka ji fitina wato rikici tsakanin musulmi sun dau makami akan junansu shine fitina to ka zauna cikin gida kun hilsa baitika in sami'ta bi fitnatin wa tawakka kull munafiqin fattan aw shaytan yace ka zama shimfudar gidanka ai tabarma tana ajiye guri guda to kai ma ka shimfude guri guda kai ta tilawa qur'ani kai ta nazari ka daura shayinka inda hali ba hali a hakura ka shan ruwa in kaji ana fitina saboda me saboda hadithi na ainihin Ubay ibn Ka'ab manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a cikin hadisin yake cewa uqud fi baitika wa aghliq alayka babaka da ka ji fitina ka zauna a gida ka kulle kofa dan ma kar wani abu yoshi ya fado gidan a karasa shi a cikin gidanka an gane ku da ka kakka yadda ka shiga cikin wannan fitina da hadisai da dama sun yi hani akan ba da gudunmawa cikin fitina da gwargwadon zurfin mutum cikin tallafa mata da gwargwadon taɓewa shi da gwargwadon nisantar mutum daga fitina da gwargwadon tsirar shi domin ya ce alka'idu fiha khairun min alka'im wal qa'im khairun min almashi wal mashi khairun min as-sa'i Allah ka shirya da mu aka canza ainihin wato ya ce iyaka wal asabiya babu bangaranci ko kabilanci cikin addini kullukum min adam wa adam min turab inna akramakum inda Allah atqakum sannan da ya ce wanda ya so wani abu da abin abin da mutane suke alheri ko shari kamar wanda ya aikata ne a wannan nusus na shari'a sun tabbatar da haka kaga dai hadisin Abu Sa'id cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi karshe da ya ce wazalika adhaful iman wanda yayi inkari da ni da zuciyar shi kaga wanda yayi kasa da inkari da zuciya ya so abu da haka abin da yake ya fita daga imani to ya zama zinubi yasa wani hadisin kan khawarij yace man qatalahum bi yadihi fa huwa mu'min wa man qatalahum bi lisanihi fa huwa mu'min wa man qatalahum bi qalbihi fa huwa mu'min wa laysa wara'a dhalika min al-iman habatu kharbat babu wani abu mai suna imani ƙasa da ƙiyayya da ɗan bidi'a da zuciya sai zama a zuciyarka ba ka ƙin shi mai aka sun ƙi so kenan ko sai ka so abin da yake yi bidi'a ce ko ma'asi ko kamar wanda ya aikata tun da an ce baya cikin imani kenan yana cikin zunubi ko fahimci wannan kenan yana cikin zunubi haka in ka so mai aikin alheri gashi nan da aka tafi yaƙi annabi ya ce inna bil madinati la rijalan ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأذى وترواية حبسهم العذر وترواية حبسهم المرض ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون ألا سباب زرجي أكرش da kenan an yabe su kenan kamar ma da su aka fita yaki sun yi duk wata hobbasa don su fita yaki amma ba su samu damar fita ba kaga hamma bi hasana za a bashi ajur ɗinta amma wanda yayi hamma bi sayyi'a sai ya fasa an gani kaga ya fasa ba tare da baya son aikin kenan to ne shi za a bashi lada amma hamma bi hasana kuma ya so yayi ta wani dalili na kaddara ya hana shi to yana cikin masu yin wannan laifin za a rubuta mai laifin wanda ya aikata ya fi shi ne kawai da mubashara mubasharantar aikin amma dai shi ma mai yin wannan laifin wannan shi ne abinda malamai suka tabbata kun fahimci wannan bisa ƙa'idoji na shari'a saboda haka malam ya ce kamar amilahu wa faƙan Allah iyakun limardati wa jannabana wa iyakun ma'asiyata na'am
أحسن الله إليكم ثم قال وأقل النظر في النجوم إلا ما تستعين به على مواقيت الصلاة ولها عما سوى ذلك فإنه يدعو إلى الزندقة لحديث من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد حديثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه لنا تكن أبو داود وصحاه الألامة الألباني وغيره رحمه الله تعالى sai dai ilimin taurari wanda zai taimake ka gurin fahimtar lokutan sallah da sauransu shine ilmu at-tasir ilmu ta'fir shine aka aka hana ilmu ta'fir shi yana kaiwa zuwa ga zandaka da ƙaryata Allah da ba ma taurari aikin Allah wannan shine abinda zaka ji malamai na inkari na ilmu tanjim bal hadisai da dama sun zo akan ainihin wato tahdhiri da kuma tashni'in mai aikata haka نعم أحسن الله إليكم ثم قال وإياك والنظر في الكلام والجلوس إلى أصحاب الكلام وعليك الكلام قبادة وتؤينهن المنطقيون الفلاسفة دوائب karatu ne da mai hankali ba abin da zai karu da shi a ciki kuma dole sai dai ya kara tabewa a cikinsa wanda shekul islam ya faɗa a kan mantiki cewa la yastafidu la yahtajuhu al-dhakiyyu wa la yastafidu minhu al-ghabi shi mai wayo mai hazaƙa bai da buƙatar shi za ka bauta ma Allah kuma ka bayyana gaskiya ba tare da ilimin manfiƙi ba babu wata hikima da ta wuce alkur'ani da sunna ina fata an gani sannan kuma shi wanda yake gaula ne gabo in ya shiga ciki tabewa zai yi wala yastafidu minhu alkhabi Sheikh Rabi' la Allah kara mishi lafiya yake cewa wannan magana ta Sheikhul Islam a kai sai yake babbaka ta akan al-Imam al-Albani bai taba karatun mantiqi ba amma mantiqiyuna da falasifa sun sha zuwa munazara da shi cikin lahaza ya ainihin kure su ba wanda ya zo shi ya san gaibu ba zai yi tattauna da al'imam al'albani ya ce mai na yadda zan tattauna da kai amma bi shar ya ce mai sharaɗin ya ce to tattaunawa ta ƙare tun da baka san sharaɗi na ba shi ce na shi aksaru munazara ta ce wannan a duniya don haka hikima Allah ke bada ta yuktul hikmata man yasha wa man yuktal hikmata faqad utiya khairan kathira wal hikmatu ma'al athar alhikmatu ma'al athar akwai wanda zaka ganshi in ana fira da shi sai kaga kamar bai da azanci yana da dan gabawa da lakanatul lisani da wani amma da ya rike littafi sai kaga ashe ya sani to baiwar daga Allah ce ka bi nafsi sai ka zauna lafiya hikima ka same ta sai dai da gurgurd kowa da gurgurdan raban shi a cikin bayyana na'am أحسن الله إليكم ثم قال وعليك بالآثار وأهل الآثار وإياهم فاسأل ومعهم فاجلس ومنهم فاقتبس نعم واعلم أنه ما عبد الله بشيء مثل الخوف من الله وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله تبارك وتعالى أي الخوف والزهد والكذا wanda yake a bisa tsarin sunna ba na tsarin sufaye ba kusa akwai az-zuhud wanda yake na mutasawwifa wanda yake tare da mukhtara'at da mubtada'at da alharfaqat wal khuza'balat kai hatta yad'u ila shirkiyat to nan ba shi ake nufi ba shi yasa ko littattafan zuhudu akwai na salaf ko akwai na Abdullah ibn Mubarak akwai na Hannad ibn Sari akwai na Imam Ahmad su ne littattafai na zuhud littattafan su Ibn Abi Dunya an gane ko wannan su ne littattafai na zuhud wanda suke ala athari salaf suke tafiya amma ka kawai mutum ya zo ya haramta maka shi abinda Allah ya halatta mishi balma ya haramta wa mutane ko wani abu makamancin haka wannan rahbaniya ce ma anzalallahu biha min sulba na'am
واحذر أن تجلس مع من يدعو إلى الشوق والمحبة ومن يخلو مع النساء وطريق المذهب فإن هؤلاء كلهم على الضلالة duk wanda yake shi dan daudu ne ko mutakhannifi ne ko wanda ya kasance mai mughram ne da sauraron wake-wake da kaɗe-kaɗe da fina-finai da wani ka nisanci zama da shi ka nisanci zama da shi domin ire-iren wani alal akalli za ka koyi dai rashin kishi za ka zama da youth in kana zama da ire-iren waɗannan mutane da kuma in kana zaman tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum yau da gobe ta wuce wasa عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي فإن كان ذا شر فجانبه سرعة وإن كان ذا خير فقارنه تهتدي ka zauna da mutanen kirki wanda yake harkar mujun wanda kusan harkar mujun ne ai inda ya ambaci menene shauki din nan da wane ne akwai shauki su ma na sufaye ko wanda littafin ubudiyya na ibnu taymiya yayi magana akan su hakan nan madarijus salikin na ibnu qayyim rahimahullahu azza wa jalla da sauran littattafai na ibnu qayyim kusan ba malamin da ya dan ba ma wannan bangaren muhimmanci gurin bayyana illar shi da kuma bayyana wato wasu da suke ambatan shi da kyakkyawan ma'ana da ba su uzuri da kuma ba su shawara da kaza irin ibnu qayyim har ma a wani gurin sai ka kasa fahimtar shi ka dan rikice kwarai ko wasu maganganu na ibn al-qayyim suna da dan sarkakiya bayyi to dan haka zancen shauki da begen mace da wane ne ba a zurfi jama'a cikin cikin soyayya ko da wacce zaka aura ne ko da wacce zaka aura ne akwai hadisi duk da yana da dan rauni gurin wasu malamai albani ya hassana shi ahbib habibaka haunan asa an yakuna baghidaka yawman wa abghid baghidaka haunan asa an yakuna habibaka yawman wannan ana nufin mahabba ta maslaha amma mahabba ta addini kaso mumini cikakkiyar soyayya ranar da ya canza dama ba kaso shi don zatin shi ba sai don tamassukin shi sai ya bar addini ba za ka ji nauyin barin shi ba dama addinin ne a gaba amma ita dama don kyanta ne kake santa don kaza ne kake santa don kaza da ka rasa ka sha kanwa in dai ka yi zurfi sai ga kana neman maganin bera a yi ga mutum yana shan gishirin lalle kaga ya samu matsala to shi sa aka ce ka so masoyinka wato sannu sannu mutane zai iya zama maki a gane ku da wannan shauki da wane a dinga bi a hankali a dinga bi sau da kafa me ka hatsani ya faɗa akan mata duk da sun ce yayi hulu لا تقبلن من النساء مودة وقلوبهن سريعة الميلان أما yana da manufa ai akwai dalilin da yasa ya faɗa haka tunda a gaba ya ce ani kuminan niswani kullu fatiyatin anfasuha ka karawaihir rihan ko sai a hada biyu sai a samu matsaya wancan ya dan yawa wannan yayi kadan sai bayyib to da ka mutumin da kaga shi ba shi da kunya a cikin lafazin shi ba shi da mutunci ba bai san girma da ɗaukaka ba a cikin tattaunawar shi a ɓangaren abin da ya shafi al'amura na mahari da mutunci nan ka kiyaye shi na'am اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين اجمعين.
ولكم بنا.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى واعلم رحمك الله أن الله تبارك وتعالى دعا الخلق كلهم إلى عبادته ومن بعد ذلك على من يشاء بالإس- على من يشاء بالإسلام تفضلا منه na'am cewa da'a da al-khalqa kullahum ila ibadati wannan mas'ala ita ce tabbatacciya Imam Sa'idi ya karrara ta kware cikin tafsirin shi a gurare da yawa cewa hatta kafirai ana neman su da ayyuka na musulunci amma idan idan sun yi Allah bai karba ba saboda sun karya sharadin karban aikin babu imani kaman ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun fa hum ma kanu mu'minina haka ba za a karba ba amma duk sanda muka yi sallah za a rubuta ma kafiri zunubin bai yi ba ga zunubin shi na kututun kafircin sannan ga zunubin shi na rassan ibadu da ya bari ko da yayi din da ma'anar bai yi bane domin fuqdanu sharti ka fuqdanil wujud abinda ba ba a cika sharadi ba to kamar ba a yi shi ba yasa ya ce ma almusiu salatahu irji fa salli fa innaka lam tusall ma annahu salla wa raka'a wa sajada wa sallama amma da yace ba kai salla bane anna salata lam takun kamila mustafiya li shurut to daka kafirai ana neman su mutalabuna bi furu'id din shi yasa in za aka tambayi yan wuta ma salaka kun fi saqar me za su me za su ce lam naku min al musallin wa lam naku nut'imul miskin kaga wa'annan ayyuka ne da mu'mine ke yi sai ce ai saboda ba ma sallah ba ma ciyar da miskini wa kunna naqudu ma'al kha'idina wa kunna nukazzibu bi yawmiddin duka ya hada ya ya- ainihin wato bayyana duk wani laifi da in musulmi yayi za a rubuta mai zanibi shi ma kafiri za a rubuta mai a gurin Allah duk wata ibada da in musulmi ya yi Allah zai ba shi lada kafiri sai an rubuta mai zunubin da yi ta ba amma daga sanda ya musulunta to wancan zunubin an goge shi shi sai ya ce al-islamu ya jubbu ma qabla na'am muje zuwa da kuma kaga kenan falala ce ta Allah ka ganka musulmi malam mansur ka gode ma Allah akwai wani wanda kila an haife ku rana daya a gari daya yana can yana bautar kunkuru a China eh wani yana bautar saniya mu da muke tsire da ita shi kuma bauta mata yake kasan ba hikiman mu bane ba wayan mu bane ba dubaran mu bane tafabbulan min Allah azza wa ka shafa ka rasa ko sisi ko baka da lafiya ko kaza ka da- duniya ta zarge maka sai ka tuna kai mumini akwai su a indiya akwai su na'am
أحسن الله إليكم ثم قال والكف عن حزب علي ومعاوية وعائشة وطلحة الحرب.
نعم أحسن والكف- الله إليكم والكف عن حرب علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير ومن كان معهم ولا تخاصم فيه فيهم وكل وكل أمرهم إلى الله تعالى إلى الله تبارك وتعالى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وذكر أصحابي وأصحابي وأخداني وقوله إن الله تبارك وتعالى نظر إلى أهل بدر وقال عملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم na'am cewa walkafu an harbi aliyin wa muawiyata wa ai duka cikin littattafan da muke karantawa na sunna sai kun ga wannan asulin yana zo ba a tsoma baki cikin abin da ya gudana tsakanin sahabbai na in understand rashin wato abin ga fahimtar juna rashin fahimtar juna ne aka samu kuma me ya haifar da rashin fahimtar juna munafukai da suka shiga tsakani sayyiduna muawiya da ya taso daga sham bai taso da niyyar ya yaki sayyiduna ali ba sayyiduna ali da ya fito daga kufa bai fito da niyyar ya yaki sayyiduna muawiya ba sayyidatuna aisha da talha da az-zubair da suka fito daga makka da madina suka taho basra ba su zo don su yaki sayyiduna ali ba sayyiduna ali da ya fito daga kufa ya zo basra bai zo don ya yaki sayyidatuna aisha radiyallahu anha da talha da az-zubair ba shi yasa ma bayan an kashe talha sayyiduna ali yana kakkabe mai kura yana goge kura a fuskar shi yana cewa ya laitani mittu qabla hadha bi 30 sana dama a ce na mutu kafin in ga wannan bakin ciki da shekara 30 wani ya zo ya ce ibn qatilun zubair yana neman izini ya shigo sai duna ali bin abi talib ya ce bashiru qatil ibn safiyata bin nar ce mai dan mutane shi muawiya hirakal ya ce zan taimaka maka da rundina da zaka je ka ainihin wato ciro kan sayyidina ali saboda ya takura maka yace kakka ƙara tsoma mana baki cikin addinin mu idan ka ƙara to zan tada rundina daga sham har sai ta zo fadarka na ciro kanka na aika mawa sai da na alikyauta kaga ya nuna suna nan ukuwa islamiyya tana nan amma dai Allah ya kaddara hakan ne liyami zallahu al-khabitha min al-tayyib ka ba a tsoma baki ba da labarin abin da ya faru ma aslan ba a yi sai dai a mahallin bayyana shigo har da yan bid'a suka kawo ina fata an gane wannan ولكن وانا حديث إياكم وذكر أصحابي وأصهاري وأختاني يعني بالسوء حديثي ني wanda bai tabbata ba wanda al-Imam al-Albani yace la yasihu wanda kuma makamantan shi ya gabata a cikin shari'a da isnadi wanda yake wahin jiddan na biyu kuma wannan hadisi ne tabbatacce muttafaqun alayhi alayhi hadisin Ali bin Abi Talib inna Allah ta'ala nazara ila ahli badr fa qala a'malu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum ko da san yi laifin Allah ya ce ya yafi kuma ba kai aka malefin ba ko babanka aka malefi ya ce ya yafi kai saka ce bai yafi ba to balle Allah ta'ala shi ne mai su kuma shi aka malefin kuma sai ya ce ya yafi to kai a wakare da gudun layya نعم
أحسن الله إليكم ثم قال واعلم رحمكم الله تعالى أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه وإن كان مع رجل مال حرام فقد ضمنه لا يحل لأحد أن يأخذ منه شيئا إلا بإذنه فإنه عسى أن يتوب هذا فيريد أن يرده على أربابه فأخذت حرامه na'am ko da mutum ka san yana cin haram yana sai da taba yana caca yana kaza baka cewa to ni ma bari dauki dukiyar shi tunda ta haramun ce ko in na ci bashin shi ba zan biya ba ko kuma tunda arne ne kafurin banza in cinye mai ba kai ma ka zan musulmin banza ba mamaki ya tuba ya maida ma waɗanda ya zalunta shine ma da yake amma in shugaba ne wannan daban akwai wasu abubuwa da mahanga da shugaba zai iya hangowa ta hanyar ijtihadi da shawara da manya wanda kila kai ba zai bayyana gare ka ba amma kai da babu ba hukunci a hannunka sai dai ka mai nasiha ka mai addu'a amma baka cewa ka kwace mai dukiyar shi to kai kai mai da ita na'am ثم قال والمكاسب مطلقة والمكاسب مطلقة ما با ما بان لك مطلقة نعم والمكاسب مطلقة ما بان لك صحته ما بان لك صحته فهو مطلق إلا ما ما ظهر فساده وإن كان فاسدا يأخذ من الفساد مسيكة نفسه لا تقول أترك المكاسب وآخذ ما أعطوني لم يفعل هذا الصحابة ولا العلماء إلى زماننا هذا وقال عمر رضي الله عنه كسب فيه بعض الدنية خير من الحاجة إلى الناس نعم المكاسب sana'o'i da mutane suke yi su samu kuɗi mutlaqatan abin da ya bayyana gare ka cewa sana'a ce wadda babu haramun ciki to kawai a batta a haka tsaya binciken keke da keke zahiri ake riko da shi sai dai abin da fasadin shi ya bayyana ka tabbatar kwaya yake saidawa ka tabbatar kaza yake to wannan kuma da an gane ko wa in kana fasidan ya akhudhu min al-fasadi masikata nafsihi mutum kasuwancin da yake yi akwai banna a ciki ko kuma banna ce na zunubi da ke ciki to cutar da kanshi yake yi a ciki la taqulu atrukul makasiba karkace ni ba zan yi kasuwanci ba kwata kwata tun da dai zai wuya mutum ya tsira daga haramun a'a kai wa akhudhu ma aqawni amma kuma abinda su yan kasuwan suka bani an sa to ai an gudu ba tsira ba ce lam yaf'al hadha as-sahabatu wal ulama'u ila zamanina hadha Umar dan Khattab yace kasbun fihi ba'd ad-daniya kasuwancin da ya zama akwai dan kaskanci kadan ciki khairun min al-hajati ila an-nas yafi alheri daga bukata zuwa mutane kace ba za ka yi kasuwanci ba ka dawo kana yan murya me annabi sallallahu alaihi wasallam yace la an ya'khudha ahadukum habala aw hibala dayan ku ya dauki igiya ya je yayo ice ya saida ya biya bukatar ran shi yafi mai alheri akan ya tara wa mutane hannu a'tahu aw mana'u na'am
أحسن الله إليكم ثم قال والصلوات الخمس جائزة خلف ما صليت خلفه إلا أن يكون جهميا فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد فأعد صلاتك وإن كان إمامك يوم الجمعة جهميا وهو سلطان فسل خلفه وأعد صلاتك وإن كان إمامك من السلطان وغيره صاحب سنة فصل خلفه ولا تعد صلاتك wannan yana da mahimmanci a baya za mu ga wato nan kamar ya ɗan ƙara buɗe matsala a cikin shari'a da ibana da ibn abi zamanin cikin sulusunna za mu ga suna magana kan bin shugabanni sawa'un sun zama na kirki ko na banza za a bi su sallar juma'a da sauran jama'at ko sai dai ibn abi zamanin ya bayyana cewa ita juma'a ita ce lalle sai ka bi shugaba amma sauran salloli kana iya yi a wani masallacin daban kuma ita a wancan lokacin juma'ar guri guda ake yin ta kuma inda shugaban ke ba da sallah ko da hajjaju haka za a je a bi shi sallah ya za a sai sanda ya ga dama kuma ya tada su ibn umar ne kadai suke mai magana yana daki yanzu ya ce mai lokacin sallah yayi sai ya ce ya an sani shi ibn umar baya tabuwa saboda daga sama al-khalifa ya ce karka saba mai ibn umar shi yasa sai ta hanyar munafunci ya kashe shi kamar yanda wasu ruwayoyin suka kawo yasa aka sa aka sa wato guba aka soka mishi a cikin kibiya ya zama sanadiyar rashin lafiyar shi har ya rasu radiyallahu anhu saboda haka amma anan sai ya bayyana idan shugaban yana da bid'a ta jahamanci kaga ai bid'a ce ta kafirci yanzu ka bi shi sallah amma sai ka saki ka bi shi sallah li Allah ta shukka asal mu'mini sai ka sake saboda shi sallar shi a karan kanshi ba za ta karbu ba daga ba a yin gini akan rusasshen abu amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin hari daga wannan hari a rubce yake a zabce yake sai ka je ka saki amma an ba shugaba ba ne mai ma ya kai ka kabi shi sallah ya da bida ta kafirci ba za ka bi shi sallah ba amma in shugaba ne sai ka bi shi sallah sai ka sake daga ba kun ga muhimmancin yi ma shugaba bi har jahami fa kuna gani ko jahami ne in ya zama a fidda shi zai haifar da musibar da tafi karfin maslahar da ake nema haka za a yi haƙuri da shi ko da kafiri ne wanda yake intima'i zuwa ga kafirci ka shugaban imamun nawawi da sauransu suka ce idan ya zamanto gurin a ce a fidda shi daga saman shugabancin za a zubar da jini to haƙura za a yi har sai san da aka samu dama sai na ga wanda yana sallah yana zuwa aikin hajji yana kaza yana karatun ma alkur'ani kuma wani ya zo ya ce shugaban banza ne a sauke shi a yi kaza wannan ba tafarki na magabata tafarki ne na hawari na'am daga wannan matsala ka duba sharhin tahawiyya da kuma minhaji sunna na shekul islam ibn taymiya sun yi bayanai masu mahimmanci hakan na Allah da kai cikin usul i'tiqadi ahli sunna na'am sallallahu alaikum thumma qala wal iman bi anna ababakr wa umar fi في حجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفنا هناك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليهما واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة فيها تفصيل نعم نعم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خف سيفه أو عصاه والتسليم على عباد wanda ka ji tsoron takobin shi ko sandar shi wannan kuma nasihar sai ka barta a zuciyarka نعم amma in ya zamanto cikin ya mai nasiha ɗin akwai izza ga musulunci za ka je ka mai nasiha ko da zai kashe ka domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wato an khairu shuhada sayyidu shuhada hamza wa rajulun qama inda amirin ja'irin fa amarahu wa nahahu thumma qatala kaga inda amirin ba can kana saman wani minbari tsoho ka je kai zagin shugaba ka je ka same shi kai da shi nan ne jarumta take in ya karba falillahi alhamdu in bai karba ba dai kayi jihadi eh ko ka dawo da ganima ko kai shahada an gane in kuma kaga ka dan kula da rayuwarka shi yafi so da bukatar da ake da gare ka gurin karantarwa da sauransu sai ka hakura kun san malamai suna tattauna wannan mas'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci ammar bin yasir cewa ya faɗi kalmar da kafirai suka nema ya faɗa duk da kafirci ce amma dai bai ta shiga zuciyar shi ba suka ce saboda shi matashi ne ana da buƙatar shi a badar da uhud da sauran yaƙe-yaƙe kuma malami ne ana buƙatar shi gurin karantar da al'umma daga rayuwar shi afdalu min mautihi a daidai wannan lokacin amma mahaifin shi da ke ya manyanta ai shi sai da aka kashe shi hakan nan mahaifiyar shi nabi ya ce la tushrik billahi wa in quti'ta aw hurriqta aga wannan kenan sai a hada tsakanin su idan maslaha tana cikin ka boye din dan kamar da su ibn al-madini suka yi a fitna ta mihna mihna ta khalqul khalqul qur'an to sai kai dan kuma maslaha tana cikin kai israri kuma ka doge kamar da sal imam ahmad suka yi wa sana'u alaihim rahimahumullahu ajma'in to sai kai na'am
na'am ثم قال ومن ترك صلاة الجمعة والجمعة والتسليم على عباد الله أجمعين أنا مقوى سلم سيدي إن يابي أنا بابا وأن لا بني سيكا كما يسلم العبد بمعنى العابد إذا ما بابا وأن لا بني إذا ما كان بدي أن ينا بوترها وانشي نعم تقولنا سيكا كما يسلم نعم ابن عمر بايا ما سوى سادة أينهم الشطرنج سلم kamar da ibn abi shaiba ya kawo cikin musamman masu kamar a ce dara lido lido haka masu wasan lido baya musu sallama kwarar yan shisha za su shiga su amma a babin tsawatarwa ne babin tsawatarwa ne in ya zama ba za su fahimce ka ba kana iya yi musu sallama don ka ja ka ja hankalin su kana so ka yi musu nasiha ne amma sai zama baka musu sallama kaga ba za su fahimce ka amma kana so kai musu sallam a nasiha sai kai sati kana musu sallam har ma wata ranka zo ka dan zauna a ana dan taba wasan ne eh to Allah ya shirye mu an gane amma wata ran sai ka zo ka zauna wata ran Ibn al-Uthaymeen zai tafi masallaci kamar yanda surikin shi da yayi tahqiqin littafin sharhin Muwatta ta al-Imam Ibn al-Uthaymeen rahimahullah yace zai tafi masallaci yara suna balo ya saba in zai wuce ya musu magana sai su kim tafiya wataran sai ya zo ya zauna shuru-shuru a jidda gidan shi na jidda ne shuru-shuru a kara makalla ya ce ina jira an kun ida sai mu je mu sallah ko sai ba lokacin tashi daga nan kullum lokacin sallah ya saka su je su sallah aga ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasan dan shisha yana aikata banna amma miskini ne shi ya san banna yake yi rudin shedan ne amma ba kamar dan bidiya ba ko ba kamar dan bidiya ba ta kama na'am
ثم قال ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان من والده وما سوى ذلك فلا عذر له barin sallar jam'i da juma'a a masallaci wannan kabira ce wanda yayi haka ya kira shi mubtadi'i saboda ya kirkiro abinda sahabbai basu san da shi ba سيدنا أبو ابن مسعود يتي وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا رجل مغموس عليه في النفاق yace ina tuna lokacin sahabbai ba wanda yake barin zuwa sallar jam'i sai munafikin da ya dulmiya cikin munafiki in karamin munafiki ne ma ya zo in dai wanda aka san cewa shi munafikin ne shine yake dan barin sallar jam'i wata rana amma musulmi dai ba a san musulmi namiji da barin jam'i ba sai da rubutu ita ko juma'a nan ya fi haɗari hadisin abul ja'ad abdamar da ke cikin tirmi nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya bar juma'a guda uku a jere ba tare da wani uzuri ba za a shafe zuciyar shi akwai kuma makamancin shi cikin sahihu muslim ina fata an gane ma'ana zai zama munafiki Allah zai shafe hasken imani daga zuciyar shi duk da akwai riwayar faqad ramal islam wara'a zahari lakinnaha lam tathbut فدوب باب فرض الجماعة والاعتذار التي تبيح تركها أتكن صحيح ابن حبان يا كاو آثار ده حديثي ده يوا أكن أكن da aka masu cewa sallar jam'i ba wajiba ba ce ashabu hawan wannan babu sahabi ko ɗaya da ya tafi kan wannan ra'ayi wasu daga cikin mazhabin shafi'iyya ne suka ce fardu kifaya ce ba fardu aini ba wanda kuma su ma an musu raddi a kai
ومن صلى خلف إمام فلم يقتد به فلا صلاة له نعم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب فلا- بلا سيف eh wanda da tafsirin da ke karkashin hadisin Abu Sa'id نعم waye zai yi da alyadu waye zai yi da allisan waye zai yi da zuciya ba za a dau makami ba saboda mutum musulmi ne duk wanda ya kalmar shahada shi ta tsira yana sallah yana fidda zakka wannan ba a kashe shi sai in ya aikata abin da yake haƙƙin musulunci ya ya zubar da jinin shi domin ya ce wa hisabuhum ala Allah azza wa jalla hadithun ibn Umar na'am أحسن الله إليكم وإليكم.
ثم قال والمستور من المسلمين لم تظهر من لم والمستور من المسلمين من لم تظهر له ربا wanda yake asirin shi a rufe shine mastur anan ba mastur a istilahin malaman hadisi gurin jarhi ba shi mastur ana nufin majhul ko majhulul hal nau'i ne na jahala amma anan mastur min almuslimin shine wanda babu wani zunubi da ya bayyana daga gare shi riba ana amfani da shi akan zunubi ana amfani da shi akan zunubi abinda zai sa ka karta shine zunubi ko wal ithmu riba ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني فقريبا أنا أفسر هذا متن ذات كرا تزوى قصابا عنه شما دي إثم وسبو ده هكا wanda ya zamba wani zunubi da ya bayyana gare shi ma'ana daga cikin kaba'ir laifuka manya ba a san shi da ƙarya ba ba a san shi da yin zina ko shan giya ko sata ko cin amana ba to wannan mastur ne ta haka za a karbi shaidar shi mutumin kirki a- za a karbi wato aini za a za a bayyana cewa mutumin kirki sai dai kuma a cikin riwaya shi kuma daban shi a cikin riwaya adil shine wanda hatta ƙananan laifuffuka baya dogewa akan su kuma baya aikata abin da zai zuba mai da mutunci amma asalin salah- salah- salaha ko salahiyya ta ɗan adam ya zamanto ya ba ba a san shi da wani laifi ba ko da yana ‘yan ƙananan abubuwa haka wanda kila za su iya zubar da mutunci kila ko da yana shan rake a gefen hanya nan bai zama mutumin banza ba amma a gurin riwaya ne malaman hadisi sai su ce a wannan ba ahlu riwaya ba ahlu diyana ne ba isa bi ahli ar riwaya wannan magana an ruwaito ta daga Ibrahim an-Nakhai kamar da al-Imam al-Baihaqi da Abu Nu'aym cikin Hilya suka ruwaito daga an-Nakhai rahimahullah ce kana yuqalu al-'adlu fil muslimina man lam tadhhar minhu riba na'am نعم أحسن الله إليكم وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة ولا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه mal amru illa al-amru al-awwal na'am وأيما امرأة وهبت نفسها لرجل فإنها لا تحج له يعاق- يعاقبان إنا لمنها شيئا إلا بولي وشاهد عدل وصداق الرد هذا رد على الحنفية الذين يجيزون للمرأة أن تنكح نفسها بمن هو كفء, كفء لها ولو بدون إذن وليها وهذا خطأ فاحش نعم.
وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه صاحب قول سوء وهوى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا وقوله ذروا, ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا ولا حربهم ولا غ... وما... ولا ما غ...
ولا ما غاب عنك علم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت na'am eh, su sahabbai in sun yi kuskure ana yin shiru akan shi da ma'anar ba a shahara ba a shahara su a matsayin masu laifi sau da annabi ya ce a yi shiru a kansu amma ba za a yi koyi da wani sahabi a inda ya kuskure ba shi ma bai yadda kai koyi da shi a cikin kuskure ba ko shi sahabi kun kun fahimta ba ba annabi aka ce ya kai salati mas'ala za ta zo ana ma wani salati in ba annabi da iyalan gidan shi ba sallallahu alaihi wasallam na'am an gane ku نعم to da ka su sahabbai ba a sai dai in misali gurin mas'ala ce ta ta fiqhu aka ce ga wani sahabi ya tafi akan ra'ayi kaza sai a ce a wannan kuskure ne saboda ga hadisi abin da ya tabbatar kuma sai a ce wannan sahabin ana fatan ya samu lada kaga ba kushewa ba cewa ba ambatan kuskuren su ana magana akan ga wanda zai zarge su ko ya suka a cikin su shi suka cikin sahabi alama ce ta tabewa eh amrubun marzuk kamar yadda imam ibnu hajar ya kawo a cikin fathul bari yaga wani ya zagi sayyidina ali sai ya ce ma arallaha illa mukhzika li'annaka shatamta ahadan min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam na'am أحسن الله إليكم وإذا سمعت وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه فاتهمه على الإسلام ولا تشك أنه صاحب هوى مبتدع نعم واعلم نعم